azumin sitti shawwal matsayinsa da lokacin da ake son a yi shi bismillahir rahmanir rahim kira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya bayan haka a yau alhamis takwas ga watan shawwal shekara ta 1442 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 20 ga watan mayu shekara ta 2021 miladiya zan amsa tambayar da aka yi ta turowa a waɗannan kwanaki wasu kuma suka yi ta bugowa game da matsayin azumin sittin shawwal da kuma lokacin da ake son a yi shi bisa tsarin sunna waɗanda suka turo ko suka bugo na ba su amsa a takaici amma sai wasu manyan mutane suka daɗa ta a gaba don na rubuta bayanai dalla-dalla akan wannan tambaya aka rubuta wannan bayanai Allah ya ba mu sa'a da dacewa bayani na ɗaya azumi kala biyu ne na farilla da na nafila ayoyin qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun bai bayanai dalla dalla game da yadda za a yi azumin farilla na watan ramadan akwai ruwayoyi masu tarin yawa da suka zo game da nau'ikan azumin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan lokutan da ake buƙatar a aiwatar da kowanne azumi na nafila akwai waɗanda ake so a yi duk sati kamar litinin da alhamis wasu duk wata ya hada da uku a duk wata da azumtar fararen kwanaki wato sha uku sha hudu sha biyar wasu kuma sau ɗaya ne a shekara misalin na ranar arfa tasu'a da ashura da shi na sitti shawwal ɗin ingantattun dalilai kuma bayyanannu su ne suke tabbatar da kowane azumi da lokacin da za a yi shi ba wai haka kurum ba gaira ba dalili mutane suke ganin ya kamata sai a ce ga yadda za a yi ba bayani na biyu ruwayoyi masu yawa daga sahabbai daban-daban kamar guda tara sun zo akan neman musulmi ko musulmai su yi azumin sitti shawwal zan ba da lafazai na sahabbai guda uku saboda ruwayoyinsu sun fi sauran inganci ruwaya ta ɗaya daga abu ayyub al-ansari ya zo a cikin sahihu muslim an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu annahu haddathahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala من سام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواية تبيو daga Sauban maula na Annabi alaihi salatu wassalam ya rawaito daga Annabi yana cewa duk wanda ya azumci kwana shida bayan karamar sallah ya zamo ya cika sa shekara da yin azumi kenan duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki za a bashi goma irinsa wannan hadisi ya zo a sunan ibnu majah hadisi mai lamba ta 1715 da musnad na imam ahmad hadisi mai lamba ta 22465 haka nan a sunan al-kubra na imam an-nasa'i hadisi mai lamba ta 2874 da kuma mushkil al-asar na imam al-tahawi hadisi mai lamba ta 2349 da dai sauransu a larabcinsa kuma cewa an sauba na maula rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr kana tamamin sana man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha ruwaya ta uku ita ce ruwayar shaddad bin aus radiyallahu anhu imam abdurrahman ibn abi hatim yace an tambayi mahaifina game da hadisin da mawaz al-Qadiri ya rawaito sai ya faɗi isnadin har zuwa sauban a hadisin da aka sani da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya azumci watan Ramadana ya kuma bi shi da kwana shida na Shawwal to Ibn Abi Hatim yace sai na ji mahaifina yana cewa mutane suna rawaito wannan hadisin daga Yahya bin Haris daga wurin Abu Asma daga Sauban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce ga mahaifin nawa to wanne ne ingantacce a cikin isnadan hadisin sai ya ce duka biyun sun inganta mujalladi na ɗaya hadisi mai lamba ta dubu biyu ko shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu zuwa ɗari biyu da hamsin da uku hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da arba'in da biyar ruwaya ta hudu ba zan kawo lafazin sauran hadisan ba sai dai ga su da littafi ɗaiɗai da aka rawaito su a ciki wato zan ambato su a cikin ɗaiɗaikun littattafan da aka rawaice su waɗanda sun hada da jabir dan abdullahi a cikin musnad na imam ahmad hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ko dubu sha hudu da ɗari uku da arba'in da ɗaya da kuma hadisi mai lamba ta dubu sha hudu da ɗari uku da arba'in da biyu da da hadisin abu huraira a cikin musnadul bazzar a hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da sittin da kuma ibn umar a cikin mu'jamul kabir na imam tabarani hadisi mai lamba ta ɗari bakwai da tamanin da biyu da kuma al'ausar hadisi mai lamba ta 8622 da kuma ibn abbas a cikin mu'jam al'ausar na dabarani hadisi mai lamba ta 4642 ibn hajar ya yi ishara gare shi a cikin al'isaba fi tamyiz sahaba mujalladi na biyar shafi na 327 da bara'u bin azib ibn hajar ya yi ishara gare shi a cikin at-talqisul hadith zai yi kyau a duba haka na albadrul munir na ibnu mulakki mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da uku sai rafa ul iskal an siya mi sittin ko ko sittati ayyamin min shawwal na alkiqalbi al'ala'i haka nan kuma a cikin at-talfis al-hadith na ibnu hajar mujalladi na biyu shafi na 463 zuwa 464 ingancin waɗannan ruwayoyi ya bambanta amma gaba ɗayansu ba su fita daga ma'anar waɗancan da aka ambata ba sannan duka ruwayoyin suna ƙara kwaɗaitarwa da yin azumin kwana shida na watan shawwal ruwaya ta biyar saboda yawan ruwayoyin da suka zo akan wannan sunna ta azumin suke shawwal imamu suyudi ya sanya ruwayoyin a matsayin mutawatirai ma'ana idan dai ba mutum mai ƙarfin hali da borin tunani ba to ruwayoyin sun fi karfin abu jikin ji a ce ba su inganta ba ka duba a cikin al'azharul mutanasira fil ahadithil mutawatira na imam suyuti a lamba ta 49 bayani na uku yahya ibn yahya yace naji imam malik yana bayani dangane da azumin sitti shawwal cewa bai ga wani cikin ma'abota ilimi da sanin fiqhu yana azumtar sitti shawwal ba haka nan kuma wani bayani daga ma daga wato wani bayani daga magabata bai iso a gare shi akan haka ba ma'abota ilimi ma dai suna kin yin azumi suna gudun kada ya zamo bid'a da da a ce jahilai da wawaye za su ga wani sassauci daga ma'abota ilimi ko su gansu suna azumtar sitin shawwal za su danganta wa azumin ramadan abin da ba shi daga cikinsa ya zo a cikin muwatta wannan shine abin da imam malik ya faɗa amma malaman mazhabin malikiya sun yi masa fassara kala kala musamman da suka ga wannan bayani nasa ya saba wa ingantattun hadisan da aka rawaito ga irin fassarorin da suka faɗa fassara ta ɗaya Imam Mutsarrif ibn Abdullah ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Malik a Madina yana cewa Imam Malik baya son azumci waɗannan kwanaki ne saboda kada jahilai su haɗa waɗannan azumin da na watan Ramadan amma bai hana wanda yayi kwaɗayin samun irin ladan da ya zo akan yin azumin da yayi abin sa ba annawadir wa ziyadat na ibn abi zaid al-qayrawani mujalladi na 2 shafi na 82 zuwa da 3 haka nan almuntaka na albaji mujalladi na uku sabi na 92 wannan ya nuna mana yadda ɗaliban da suke kusa da Imam Malik suka fahimci maganarsa wato bai hana wanda ya fahimci yin azumin sitte Shawwal wato sunna ne da yayi abun sa ba bai hana shi ba قال مطرد بن عبد الله رحمه الله تعالى إنما كره مالك صيامها لأن لا يلحق أهل الجهل ذلك في رمضان وأما من رجع في ذلك لما جاء فيه فلم ينهى har sai da take shi mudarrib ya faɗa cewa imam maliki da kansa yana azumtar sitti shawwal wato sai da shi kansa malam mudarrib ya faɗa cewa imam malik yana azumtar sitti shawwal da kansa ka duba al-muhim na imam al-qurtubi mujalladi na goma shafi na 18 wato a larabci kamar tsalar imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala wa qad rawa mutarrif an malik annahu kana yasumuha fi kasati nafsihi wannan yasa imamu abdussalam al-huwari al-maliki yace mudarrid da wasu malaman malikiyar ba su yi riko da abin da imamu malik ya nuna na karhanci da kin yin azumin sitti shawwal ba saboda gudun wawaye da jahilai su dauka tana cikin kai kar su dauka yana cikin ramadan waɗannan malamai sun yi riko ne da abin da ya inganta daga annabi cewa wato wanda ya azumci ramadana ya bi shi da yin azumin shida daga watan shawwal sai zamo kamar ya yi azumin zamani ayyuba ne ya rawaito shi tambihu dalib li fahmi alfaz jami'il ummahat na ibn abdussalam mujalladi na biyu shafi na 392 a nan gashi a zahiri ibn abdulsalam ya goyi bayan ra'ayin mutsari wanda kuma shi ne daidai fassara ta biyu imamu ibn abdulbari yana daga cikin waɗanda suka yi wa imamu malik uzuri ta fuska biyu na ɗaya ya nuna cewa da wahala a ce imamu malik bai san hadisin ba saboda umar ibn sabit ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin mutumin madina ne ana cewa ma imamu malik ya yi ɗalibta a wurinsa akan haka ibn abdul barri yake ganin da wahala a ce imam malik bai san hadisin ba ya ki dai aiki da shi ne domin abin da ya faɗa ko kuma saboda shi umar bin thabit din wanda shi ne ya rawaito hadisin shi a wurinsa yana ganin da yar matsala a ruwayoyinsa na biyu ibn abdul barri ya nuna cewa ba wata matsala ko kuma ba wata matsala ba ce a tsarin ilimi musamman a lokuta irin na su imam malik din a samu wani malami bai san wani hadisi ba ko hadisin bai zo masa ba ga bayaninsa ya ce hadisin abu ayyub al-ansari bai riski imam malik ba tare da cewa kuma hadisi ne na mutanen madina saboda ba yadda ba ta yadda mutum zai san komai dangane da ilimin da ya shafi ɗaiɗaikun abubuwa abin da imam malik yake gudu ya bayyana shi shine kada a danganta wannan azumin na sitti shawwal zuwa ga azumin farilla na ramadan kuma za a yi wa mutanen gari bayanin haka saboda imam malik yana da tsarin yin kaffa kaffa da kaucewa abubuwan da ba sa cikin addini sannan ya ci gaba da cewa yin azumin sitti shawwal dan neman falala kamar yadda hadisin saubani ya nuna imam malik ba zai ki wannan ba saboda aikin alheri ne shi dai abin da yake kurum shine jahilai da wawaye su danganta wannan azumin na da watan ramadana ya ci gaba da cewa lallai da imam malik ya san wannan hadisin da yayi aiki da shi ka duba al-istizka na ibnu abdul bar mujallabi na uku shafi na 340 wannan shine bayani na ilimi ba kallaf ba kallafa wa kai abin da abin da ba shi kenan ba fasara ta uku alqayazi iyaz ya kawo bayanai akan abin da imamu malik ya faɗa sannan yace malaman mu sun ce ta iya yiwa imamu malik baya son ayi azumin ne saboda irin dalilan da ya faɗa kada wani ya kudince cewa shi ma sitti shawwal din farilla ne amma yin azumin akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake son a yi wannan ya halatta ikmalul mu'lim na alqabi iyad ikmalu ikmalul mu'lim na ubbi mujalladi na uku shafi na 279 bayani na hudu manyan malaman mazhabin malikiya suna tabbatar da cewa azumin sitti shawwal ana kwadaitarwa da san a yi shi a cikin watan shawwal ba wani watan daban ba ga wasu misalai na bayanin malaman misali na daya imamu ibnu sha'ban al-maliki wanda ake kira da ibn al-qurdi ya mutu a shekara ta 335 bayan hijira yana daga cikin al'amudan mazhabin malikiya wato tushi wani ginsiki na mazhabin malikiya yayi babi da ya shafi bayanin nau'ikan azumin tadawwu na nafila kenan sai ya kawo azumin sittu shawwal da cewa da yin azumin kwanaki shida bayan ƙaramar sallah a jajjere. Hadisi ya zo da cewa falalarsa kamar azumin shekara idan an yi azumin Ramadan yake. Shi Ramadan yana da ladan wata goma, su kuma kwanaki guda shidan suna da ladan kwana sittin. Wannan domin ya dace da irin azumin waɗanda suka rigaye mu, saboda azumin su kwana uku ne kurum a kowanne wata azahi fi usul sunna na ibn sha'ban shafi na 266 haka na al-muntaka na al-badi mujalladi na uku shafi na 92 misali na biyu imamu ibn abi zaid al-qayrawani wanda ya rasu a shekara ta 386 bayan hijira ya bude babi na kwadaitarwa akan yin azumin nafila daban-daban a ciki ya faɗi azumi azumi a shawwal da bin azumin ramadana da kuma azumin kwanaki shida na watan shawwal din da ya zo kan bayani dangane da azumin sittin shawwal sai yake an rawaito balaloli da yawa da azumin da azumin shawwal har an rawaito cewa wanda ya bi watan ramadana da azumin kwana shida na watan shawwal ya kasance kamar yayi azumin zamani ko kamar yayi azumin shekara bayan haka kuma sai ya kawo bayanin imamu mutsarrif da aka kawo a baya annawadir wa ziyadat na ibnu abi zaid al-qayrawani mujalladi na biyu shafi na 82 zuwa da uku misali na uku imam an-nakhli wanda ya rasu a shekara ta 478 bayan hijira ɗaya daga cikin manyan jigajigan mazhabin malikiya ya faɗi irin waɗannan ko kuma ya faɗi irin watanni da kwanakin da ake kwaɗaitarwa mutum ya zunce su sai yace a cikin kwanakin shekara kuma ana kwadaitarwa da ayi azumin kwanaki shida na Shawwal al-tafsira na an-nakhli mujalladi na biyu shafi na 815 zuwa 816 sannan ya kawo hadisin Abu Ayyub al-Ansari ya kafa hujja da shi baki alaikum misali na hudu Imam Abdul Walid ibn Rushd kakan ya nuna cewa ana son mutum a karan kansa yayi azumin cikin Shawwal ya yi wannan bayani ne bayan ya kawo hadisin abu ayyub al-ansari da maganar imam malik ta cikin muwadda sai ya ƙara da cewa amma mutum a karan kansa ba a kin yayi azumin waɗannan kwanaki al-muqaddimatul mumahida mujalladi na ɗaya shafi na 189 misali na biyar alqabi iyad ya bayyana baro baro cewa azumin tushe shawwal yana daga cikin azumin nafila da ake so a yi ya kawo nau'in azumin nafila guda goma da suke mustahabi a cikin su yace da sitti shawwal idan aka azumce su da niyyar samun falalar da ta zo game da yin su al-i'lam bi hudud qawaid al-islam na al-qadi iyad shafi na 22 misali na shida imamu ibnu juzay shi ma ya kidaye nau'ikan azumin da ake so a yi sai ya sanya azumin kwana shida wato sitti shawwal a ciki alƙawanin alfiqhiyya shafi na 124 misali na bakwai Imam al-Mawwaq ya faɗi hanyar da za a warware wata matsala ga wanda ya rantsi zai yi azumin shekara guda sai ya bada fatawa da cewa zai rika yin azumin kwana uku a duk wata a tsawon shekarar sannan sai yayi azumin sittu shawwal bayan karamar sallah bayan haka sai ya ciyar da miskinai guda goma idan ya yi haka to ya kubuta bisa ra'ayin malamai masu yawa bayan haka sai ya kawo hadisin sitti shawwal da lafazin ruwayar saubana at-taj wal iklil na imam al-mawaq mujalladi na biyu shafi na 56 waɗannan bayanai na hamshakan malaman malikiya sun nuna ana yin azumin sitti shawwal ne a cikin watan shawwal ba a wani wurin daban ba bayani na biyar na yi bincike da kyau na samu cewa daga baya sosai wasu daga cikin malaman malikiya suka shiga bawa maganar imam malik wata fassara da ta yi nisa kwarai da gaske daga abin da ya faɗa kuma irin abin da manyan masu shari'ar littafin muwaɗa suka tabbatar sun farko na lura cewa daga ƙarni na biyar bayan hijira ne aka fara samun bayanan cewa ana iya yin azumin a wasu watannin ba shawwal ba ko an ko a nuna cewa wai Imam Malik baya son ayi azumin sitti shawwal a cikin watan shawwal din baki daya ga wasu daga cikin bayanan da irin wannan fassara ta fara bullowa na daya Ibn Arabi al-Maliki ya nuna haka inda yake cewa wanda yayi azumin Ramadan sannan yayi kwanaki shida a lokacin da ba na Ramadan ba kai tsaye ya samu ladan yin azumin zamani saboda Qur'ani ya faɗa wanda ya yi aiki kyakkyawa yana da lada goma irinsa azumin watan ramadan ya samu ladan wata goma da shi da azumin kwanaki shida kuma ya samu ladan wata biyu wannan shine azumin zamani ko a cikin watan shawwal ya yi su ko a wani watan ne duk ɗaya ne kamar yadda shi ibn arabi din ya faɗa zai iya yiwa ya zamo a wani watan ma ya fi falala ko kuma a yi azumin a tsakiyar watan shawwal ɗin ya fi falala a kan yi a farkonsa wannan a bayyane yake shine kuma abin da ya fi haɗewa da shari'a ya fi kuma kautar da bid'a ibn al-mubarak da shafi'i suna ganin ayi azumin a farkon watan amma ni ba na ganin ayi haka da a ce zan san wanda zai yi azumin a farkon watan ya zama kuma ina da iko na ladabtar da shi na fatattake shi saboda ma'abota littafi ahlul kitab da irin wannan aika aikar ne suka canja addininsu wato da yana da iko da sai ya ladattar da mai irin wannan ɗabi'a domin ma'abota littafi su suka kawo abin da suke yi na wuce gona da iri a bauta arzatul ahawazi mujalladi na uku shafi na 290 zuwa 293 imamu ibn al-arabi al-maliki hakika ya zafafa anan sosai hakanan ya yi irin wannan bayani a cikin littafinsa mai suna a hakamul Qur'an a inda ya nuna sun fi son a yi azumin daga watan zulqa'ada zuwa watan sha'ban sannan kuma ya nuna wanda ya tashi da azumi bayan sallah da kwana ɗaya ɗan bid'a ne mai bin tafarkin yahudi da nasara a hakamul Qur'an mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tara da mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da ɗaya kamar imamu ibn al-arabi ya manta da sauran malaman da suke cikin mazhabin malikiyar amma ba su gamsu da wannan ra'ayin nasa ba da kuma sauran mazhabin mu da manyan sahabbai da tabi'ai da suke kan ɗaya ra'ayin da ba nasa ba ibn shash al-khallal yana daga cikin waɗanda irin wannan fassara ta fara bayyana a littattafansu a ƙarni na bakwai yana cewa a yadda za a ɗauki cewa ko a yadda za a ɗauki cewa a yi azumin a cikin shawwal bayan an gama azumi don a sauƙaƙa wa mutum ne saboda ya saba da yin azumi ba wai don an keɓance hukuncin yin azumin a wannan lokacin ba ne don haka ba makawa idan mutum ya yi azumin a goma na watan zulhijja saboda irin falalar da aka rawaito na yin azumi a cikinsu da hakan ya fi saboda za a sami abin da ake so gami da samun falalar waɗannan kwanaki na zulhijja za a sami salama idan an kauce wa abin da imam malik ya faɗa ikadul jawahir samina na wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da hudu wannan magana ita ce sauran malaman malikiya da suka zo daga baya suka yi ta maimaitawa a cikin littattafansu ga wasu daga cikinsu abzakhira na alkarafi mujalladi na biyu shafi na 531 haka na at-tawdih na khalil ibn ishaq mujalladi na biyu shafi na 323 haka na hashiyatul adawi ala shirhi mujalladi na biyu shafi na 243 haka nan mawahibul jalil mujalladi na biyu shafi na 480 daga nan ne kuma sai bayanin yin wannan azumin ya canja baki ɗaya a cikin littattafan malaman malikiya ya koma cewa makaruri ne a yi wannan azumi amma sheikh azzurkani da wasu malaman suna kawo da baibayi guda biyar a kan karhancinsu ne kamar haka da baibayi na ɗaya ya zama wanda zai yi azumin mutane suna ganin girmansa suna koyi da shi a abubuwan da baibayi na biyu ya haɗa yin azumin da azumin Ramadan da baibayi na uku ya yi duka shidan gaba ɗaya a jajjere ba rabawa da baibayi na hudu ya bayyana yin azumin da baibayi na biyar ya nuna wa mutane cewa yin azumin sunna da ake so a riƙa haɗa shi da azumin Ramadan malaman malikiya na daga baya suna ganin ba a son a yi azumin sittin shawwal idan waɗannan sharaɗai guda biyar suka haɗu amma da za a samu babu wasu daga cikinsu ko da ɗaya ne kuwa to da mutum zai iya yin abinsa babu wani laifi imamu da tuki yake akan haka za a ɗauki hadisin abu ayyub al-ansari sharhu zurqani ala mukhtasar al-khalil hashiyatu da tuki mujalladi na ɗaya shafi na 517 bulgatu salik na asawi mujalladi na ɗaya shafi na 227 yawancin malaman da suka zo daga baya suna ƙarfafa maganar kada a rika ƙudurce yin wannan azumi da zarar an gama sallah karama akan haka imamu aliyu al-adawi al-maliki ya haska yadda ya kamata mutane su ɗauki niyyar azumin a tsarin mazhabin malikiya inda yake cewa idan babu waɗancan da baibaye da baibaye guda biyar ko wasu daga cikinsu ba zancen ana kin a yi wannan azumi kai a zahirin magana ma da a ce mutum zai kudurta cewa ana gwama yin sittin shawwal da zara an gama azumi da wannan kadai ko kuma da wannan kadai ya sa azumin nasa ya zama makaruhi ko da kuwa ba a jajjere ya yi su ba ko da kuma bai bayyana yin azumin ba hashiyatul adawi ala kirshi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da uku imamu tsarfil ya fito da bayanin fili da cewa idan da mai yin azumin sitta shawwal zai rarraba shi a cikin watan ko ya dan jinkirta shi bai yi shi a kusa-kusa da gama azumin ramadan ba ko kuma zai yi abin sa ɓoye ba wanda ya sani a waɗannan halaye da ba za a ƙi mutum ya yi azumin sitta shawwal ba saboda abin da ake gudu na ɗaukar yin azumin farilla ne ya kau a sharhu sagir على أقرب المسالك نا الترتيب مجلدي نا daya shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai. Abin da aka yi a nan shi ne, dole ga wanda zai yi fatawa ya rika duba abubuwa da zurfi sosai, kada a rika tsayawa akan wasu bayanai na sama-sama ba tare da an duba da zurfi ba. Wanda yake hankoran ya nuna cewa yin azumin sittin shawwal ba sunna ba ne, ya kamata ya duba irin waɗannan bayanan da malaman mazhabin suka yi bayani na shida dalilai da yawa suna tabbatar da cewa waɗannan da baibaye da baibaye da malaman malikiya na daga baya suka kawo ba su da wani tasiri da za su hana a yi wannan azumi zan so a duba waɗannan dalilan da za su zo da idanun basira dalili na ɗaya bisa duba da irin zubi da tsarin da shari'a take sanya bauta za mu ga akwai abubuwa guda shida da suke da mahimmanci suna kuma zamowa ma'auni na duk wata bauta da ta fito daga harshe mai tsarki dukansu za su ɗabbaku a kan azumin sittu shawwal waɗannan abubuwa su ne na ɗaya jinsi yin azumi yana daga cikin jini da irin bautar da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta tun daga al'ummatan da suka rigaye mu ka duba bakara aya ta 182 don haka bauta ce sananniya an kuma bukaci a yi ta kamar yadda waɗancan hadisai suka tabbatar na biyu sababi da dalilin da zai kawo a aiwatar da wannan bauta dalilin yin azumin sitti shawwal shine a samu gwaggwaban lada idan an haɗa shi da azumin ramadan sai su zamo kamar mutum ya yi azumin shekara don haka ana yin sa ne idan shawwal ya ya shigo bayan ranar sallah na uku gurgudu za a ga duk nau'in bautar da shari'a ta yadda a yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mata gurgudun yadda yake son a aiwatar da ita kamar wannan azumin guda shida da aka ce ana so a yi dukkan ruwayoyin da suka zo sun tabbatar da iyaka azumi shida ake bukata a yi a cikin watan shawwal na hudu lokacin yin bautar annabi sallallahu alaihi wasallam a yawancin lokuta yana ajiyewa bauta lokacin da za a yi ko kuma lokacin da za a yi ta kamar azumin litinin da alhamis da azumin sha'aban da kwanakin hajji da sauransu haka lokacin da aka sanya wa azumin sittin shawwal shine cikin watan shawwal shi yasa ma daukacin hadisan da suka zo ba hadisin da ya faɗi wani watan daban da ba shawwal ba don haka sai a tsaya a kama abin da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a yi azumin a lokacin da ya faɗa idan fa ana so a samu ladan da ya faɗa idan kuma mutum wani gaban kansa ɗin zai yi to sai ya nemi nasa lokaci na biyar sifar da za a aiwatar da bautar wannan ya shafi kamannin yadda ake so a aiwatar da bautar azumi dai an san daga hudowar alfijir zuwa faduwar rana ne za a dakatar da ci da sha da alaƙar aure da sauransu sittin shawwal ma yana cikin wannan tsarin na shida wurin aiwatar da bautar kamar yadda aka sani cewa musulmi yana yin azumi ne a duk inda yake waɗannan abubuwa suna da matuƙar mahimmanci wajen fahimtar ko kuma wajen fahimtar yadda tsarin bauta yake don haka kauce wani daga cikinsu a wata bauta wanda yinsa ya tabbata yana nufin ba aiwatar da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bukata a yi ba da yawa daga cikin masu kawo wasu fassarori da za su hana aiki da hadisin sitti shawwal suna ɗauka cewa ruwayar abu ayyub al-ansari ce kurum ta zo a ka'idar bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ai kowannan ruwayar ce kadai ta zo to ta wadatar sai ayi aiki da ita sau da kafa ballantana a wannan azumi akwai wasu hadisan da suka zo da tabbatar da yin azumin a cikin shawwal misali ruwayar sauban da aka ambata tun farko za a ga tana tabbatar da ayi azumin cikin watan shawwal bayan karamar sallah domin annabi alaihi salatu wasalam cewa man sama sittata ayyamin ba'da al-fitr irin waɗannan ruwayoyin suna raddi ga masu ra'ayin cewa ai a hadisin cewa aka yi sittan min shawwal wai a wurin su wannan ya nuna za a iya fara azumin ne tun daga watan shawwal don haka a wurin su ana iya yin azumin a zulqa'ada ko zulhijja ko rajab ko sha'ban saboda kamar min tana nufin daga nan za a soma sai dai hadisin saubana ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam so yake a soma azumin a watan shawwal a ƙare shi a cikin sa domin ɗaukacin ruwayoyinsa daga sahabbai tara ba ruwayar da ta yi maganar wani daban ba shawwal ba saboda haka bai dace a kautar da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yadda take ba don kurum ana so a kare ra'ayin wani babban malami daga cikin malamai ana kare maganar malamai ne idan ba ta ci karo da Qur'ani ko ingantaccen hadisi ba idan ingantacciyar sunna ta zo to duk malamai ko duk malamai da imamai sun faɗi cewa gaba ɗayansu a yi wurgi da maganarsu a kama ta annabi sallallahu alaihi wasallam imamu abdul azim al-munziri ya ba da labarin cewa an samu wasu mutane cikin ajamawa da suka ɗauka cewa azumin sittu shawwal a haɗe yake da azumin ramadan don haka ba sa yin murnar idi sai bayan sun gama yin azumin sittu shawwal alfuruk na alkarafi mujallabi na biyu shafi na ɗari casa'in da ɗaya wannan abu ne mai yiwuwa a wasu wuraren musamman a da can amma ba irin wannan zamanin wanda wayewa ta yaɗu sosai ba a wannan lokacin duka mutane sun san cewa wannan azumi yana da tarin falala ne kurum amma kowa ya san azumin ramadana daban sittu shawwal daban inda hukuncin yana juyawa bisa sababi da dalilinsa abin da ake kira al'illa a usul fiqh da da sai malamai su yi ta kudaitarwa akan yin azumin a cikin watan na shawwal idan suna so ma suna iya faɗa wa mutane cewa su bari a ɗan kwana biyu bayan sallar sannan su fara yin azumin ba wai a ce kada su aiwatar da shi a cikin shawwal din ba akwai magabata da yawa da suke cewa mutane suna son tsahirta bayan sallah ko kuma mutane su rika ɗan tsagaitawa suna tsahirtawa a bayan sallah sannan sai a fara yin azumin ga misalai misali na ɗaya abdulrazak as-sana'ani yace na tambayi ma'amar bisa azumin kwana shida bayan sallah karama mutane suna cewa a fara azumtar sa kwana ɗaya bayan sallar bayan ranar sallar sai yace a Allah ya kiyaye ai kwanakin idi ne da ake ci ake sha amma za a fara yin azumin kwana uku kafin tsakiyar wata ko a watan ko kuma a tsakiyar watan ko bayan sa shi kansa imamu abdulrazak as-sana'anin ɗalibansa sun tambaye shi game da fara azumin a rana ta biyu sai ya ƙi haka sosai ka duba al-musannaf nasa hadisi mai lamba ta 7922 alqadi iya biyati wannan zai iya daukar cewa imam malik baya son a hade azumta sitti shawwal da ranar idi amma da mutum da ya azumci sitti shawwal a tsakiyar watan shawwal din to ba komai wannan shine ma zahirin maganar imam malik da yace azumtar kwanaki shida bayan ranar sallah irin waɗannan bayanai imamu zurkani ya kawo ya kuma nuna dogara da shi a sharhin da ya yi wa muwatsa sharhin zurkani alal muwatsa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya da a ce waɗanda suke hankoran su hana mutane yin azumin sittin shawwal a cikin watan shawwal tsayawa suka yi sosai suka yi ta yin bayani ga mutane su waye akan azumin kada su ɗauke shi wajibi ko kuma su rika ɗaukar ci gaban Ramadan ne da hakan zai fi alheri akan hanawa bayani na bakwai wasu suna ɗauka cewa ai Imam Malik ya ga mutanen Madina ba sa azumta sittu shawwal shi yasa su ma ba sa yi ko shi yasa shi ma baya yi har masu wannan ra'ayin suna ganin wannan daga yana ɗaya daga cikin amalu ahlil Madina wannan magana ba daidai ba ce saboda dalilai kamar haka dalili na ɗaya domin sahabban da suka rawaito hadisan wato Abu Ayyub al-Ansari Sauban Shaddad ibn Aus duk ɗan Madina idan sunna ta tabbata dauka ake yi a dabbaka ta kai tsaye ba tare da an yi waiwaye ba tabbatuwar sunnan ne ma yasa tun daga sahabbai har zuwa bayan su kunzumin malamai suke yin azumin sittin shawwal suke kuma kwadaitarwa akan yin sa daga cikin sahabbai bayan waɗanda suka rawaito fito hadisin akwai kuma Abdullahi bin Abbas sannan an rawaito yin azumin sitti shawwal daga tabi'ai irin su Dawud Imam Sha'bi Maimun ibn Mahran da sauransu haka nan daga malamai irin su Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da Ibn al-Mubarak da Ishaq ibn Rahawayi da Ma'mar da Abdul Razzaq al-Sanani da sauransu duk suna yin wannan azumi Hasanul Basri ya kasance idan an yi maganar sitti shawal a wurinsa sai ya ce wallahi Allah wallahi Allah ya yarda mutum ya azumci wannan watan sai ya zamo kamar ya azumci shekara guda baki ɗayanta wato qala al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala an al-hasan al-basri qala idza dhukira 'indahu siyam sittati ayamin min shawwal fa yaqul wallahi laqad radiya Allahu bi siyami hadha ash-shahr an sanati kulliha Imam Abdullahi bin al-Mubarak yana ganin za a iya yin wannan azumin a farkon watan Shawwal sai nan yana cewa idan mutum ya azumci kwanaki shida na watan Shawwal a rarrabe duka yayi Sunan Tirmidhi mujalladi na uku shafi na 132 da kuma shafi na 759 Bayani na takwas akwai wasu malaman da su ma za a iya cewa hadisan azumin sittu shawwal ba su kai gare su ba irin su imamu abu hanifa da abu yusuf sai dai masu bin mazhabobinsu sun ga waɗannan hadisai sai suka ajiye maganar imaman nasu suka kama abin da sunna ta zo da shi misali imam fakhruddin zailai alhanafi ya bayyana yadda suka ajiye ra'ayin imamansu suka yarda da hadisin ko hadisan yin sitti shawwal ga abin da yake cewa azumin sitti shawwal an rawaito abu hanifa da abu yusuf suna kin ayi shi wato suna karhanta shi amma daukacin shehunan mazhabin ba sa ganin wani laifi a yin azumin tabiyun alhaqaiq sharh kanzil daqaiq mujalladi na 4 shafi na 128 haka nan fatuhul kabir na ibn umar mujalladi na uku na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya a dunkule azumin sitti shawwal sunna ce tabbatacciya da hadisai ingantattu suka tabbatar da ita imam malik ya yi ƙoƙarin ya ja hankalin jahilai cewa kada su rika ɗaukar sitti shawwal ci gaba ne ga azumin ramadan amma wannan bayani nasa ba zai hana mutane yin azumin ba domin shi da kansa an rawaito yana yi yana yin azumi a cikin watan shawwal din sannan manyan malamai da aka ambata a sama na mazhabin malikiya duk sun nuna yin azumin a watan a watan shine daidai ya kamata malamai su tsaya wajen nuna wa mutane yadda za su rika yin sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da jan hankalin su su kauce wa duk abin da zai kawo tarnaki da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu gane gaskiya da aiki da ita da tsayawa akan tafarkin sunna da koyar da ita da yaɗa ta iya karfin mu Allah madaukakin sarki ya haɗa kan musulmi ya ɗauke musu duk musibin da suke damun su a kowar tsira a faɗin duniya Allah ya ba mu sa'a da kuma dacewa da ƙarshe ina jan hankalin mai sauraro cewa wannan rubutun babban malaminmu ne wato farfesa Ahmad Murtala biyu ke hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hujaifa na karantu inda wato mai kula da na'ura injiniya MACD ya kula min da shi Allah madaukakin sarki muna roƙonsa da ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake so kuma ya yarda da shi amin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk